الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin sha biyar ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da talatin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na ashekul imam abdulgani ibn abdulwahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata tare da cewa tambaya ya gabata da sunayen Allah guda sai da tara akwai wasu malamai da suke da dangane da hadisi da ke cewa Allah ne abin da wani abin da wani abin da ke zuwa gari a cikin shi suke cewa wani Allah ka ne san adadin sunayen Allah
to wannan mas'ala za ta zo a darasinmu na tauhidi wannan haka ne ƙwarai da cewa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba iya iyakarsu ba tara ɗari ba ɗaya akwai sunayen da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake banci kansa da sanninsu wanda bai sanar da kowa ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce wanda yana daga cikin addu'o'insa da yake cewa Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiye hukumuka adalun fiye qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi ashahid da yace aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kuma sunan da kake banci kanka da shi a cikin sanin gaibu wanda na wajen ka kai kadai ka sani baka sanar da kowa ba wannan yana tabbatar da cewa sunayen Allah sallallahu alaihi wannan sunayen Allah tabaraka wata'ala ba iyakacin su ba da riba daya yana da wasu sunaye na shi na dubban wanda yake banci kanshi da sanin su don haka malamai suka yi misali kamar ka ce a waje na ina da jika ɗari na tanade ta domin yin sadaka kaga ai baya nuna cewa bayan jikadarin nan baka da wasu kudade waɗanda suke na daba na'am ba tare da yayi ba ai mun yi bayani turare gaya komai gaya a rubuce ne a jikin shi da karfin kanshinsa da komai kuma daga kakara kaji za ka ji kanshin shi kuma shi turare mine ne an san kawai abu ne wanda yake kayan kanshi kuma kanshinsa yana bambanta amma maganar ka ce sai ka bude turare kashin shi na in ya maka sannan ka saya turaren da gashi an riga an yi kulen shi an rike shi a cikin gidan shi wannan akwai tuzartar da kayan mutane wannan baya ciki na'am to a ringa ɗan takaita tambaya ma'ana kar ta yi tsawo kenan ya zamanto mahallin da mutum zai yi tambaya tuntuni ya tanade shi na'am aka ba shi aiki kamar jika ta ɗin biyu da arba'in shi sai ya je ba da shi jika ta ɗin biyu da ashirin amma shi wakili ne a tsakanin su shi an ba shi ne ya kuma ya je ba da ɗin biyu da ashirin ashirin nan ya ce
kamar ban gane ba kai ba sana'ar ka bace ba aka ce
aka baka aka ce a misali ana buƙatar gado na jika ɗari kai ka je ka ba da kenan kun gidan shi a ɗari biyu da hamsin kenan ya halatta ka ce jika hamsin a nan in kamar misali shi wanda ya baka abin da yake bukata ya baka ne a matsayin kenan ka je ka yi kasuwa shi dai iya abin da yake bukata ka kawo masa gado na jika ɗari uku ma'ana shi a ɗari uku kuka yi da shi amma ko da kasa haka da haka ka samu a matsayin shi ya san da cewa me yiwuwa za ka same shi a ƙasa da haka me yiwuwa kuma zai kai haka to in kamar a matsayin haka ne yana halatta amma in aike ne ma'ana je ka kamun kaza wannan bai ya halatta abin da ya ragu ka ce duk abin da ya rage in dala ɗaya ta rage dole ka kawo masa domin aiki ne ya sa ka kaje kai masa aiki ne ya sa ka kai masa amma misali akan iya ba mutum kan gida abubuwa kaza muke bukata a nawa za ka mana su sai ka ce zan muku su a kaza kai kuma an san daman ba kai ba kake yi zuwa ne za ka yi ka nemo wanda yake yi ya yi to wannan a yarjejeniyar da aka yi da kai ba maganar a ƙara maka kayan ka amince in kuɗi sun hau ma ba maganar ka dawo in a nawa ka samu kenan don abin da ya hau kuma wannan naka ne na'am malam ya halatta mutum ya bani wasu kuɗi haka ya ce iya son yi su ka haɗa da sauran su mutanen su
to wannan mas'ala ta gabata na'am ana kamar a garke mutum sai da wata aiki wai ma'ana a yi jinga da kai ka sauke alkur'ani ba karantarwar magabatan kwarai ba ce na ka biya mutum cewa a sauke maka alkur'ani wannan hanya ce ta tsubu ba hanya ba ce ba wadda shari'a ta zo da ita inda a ce alkhairi ne da sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam sun riga yi lalle iya abin da ake iya yi shine tawassuli da addu'ar mutum shi ma kuma ba jinga ba za a yi ba jinga ba za a yi wani ina da bukatu a wajen Allah ina bukatar addu'a zai daga hannu ya maka addu'a kuma ba maganar a yi jinga nawa zan baka kai mu in ka ba shi wani abu a matsayin sadaka ko a matsayin kyauta ya halatta ya amsa kuma in ya ga baya bukata yakan iya maida maka amma ita wannan addu'a da aka nema ka yi to ya zamanto za ka yi ta ne don Allah dan uwanka ne yake da bukatu a wajen ubangijinsa saboda yana ganin akwai wata alama ta nagarta tare da kai don haka ya nemi addu'arka don kyautata zaton Allah ya karba addu'arka to anan ba maganar ka ce masa kaza za ka bani ku yi yarjejeniya ku yi jinga nawa zan baka kai mun addu'a a na'am malam mutum kamar a garke ne mutum sai da wata aiki duka ba kuɗi yake ba dala ashirin ya iya shiga karkashin abin da bai halitta ba sai da
yau ai kashin dabobi ba na jisa ba ne ba kuma kaya ne wanda an san shi na amfani ne ka zo ka cika baku a kaza wannan ba laifi ba ne ba an gane ko abin da yake na jasa shi ne malamai suka tafi akan cewa bai ya halatta a saida shi domin yana daga cikin sharɗa wato na abin da aka iya sayarwa ya zama tushe tsarkakekke ne ainihinsa tsarkakekke ne amma kashin dabobin da suka halatta a ci ba na jasa ba ne kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka duk dabbar da ta halatta a ci bawalinta da kashinta ba na jasa ba ne ba na'am
kamar ya ya- yana halitta a karama ta ga abu ba ta shi saya ba sai ka rage ga yadda ake sai da shi a mahallin shi amma masana a kama mai mutum sabo yana da ni ka ce abin da ni ban tashi saya ba amma in an sai da na saya ɗaya
misali yanzu abu ko nawa ake sayar da shi a farashinsa a kasuwa misali jika goma ake sayar da wannan salula idan aka kawo maka ya halatta ka taya ta jika biyar ko ƙasa da haka ko sama da haka ka saya an gane ko sawa'an ka tashi saya ko baka tashi saya ba shi mai kayan in ya ga damar sayarwa ya sayar maka idan bai ga damar sayarwa kuma ya rike kayansa ko nawa kana iya taya kaya amma ba a buƙatar ya zaman mumini yana da latsi akan kayan jama'a sai ka karya mutum sannan kuma ka nemi cewa ya sayar maka wannan bai ya dacewa yau zala sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a cewa Allah ya ji kan mutumin da in zai sayi kayan jama'a zai saya da rangwame ma'ana zai sayi su da kimarsu in zai sayar da nashi zai sayar da su da rangwame hakanan idan ya dau bashi an gane ko idan zai biya bashi yana biyan bashi wato da rangwame ma'ana yana biyan jama'a haƙƙinsu akan lokaci amma maganar dan zaka sayi kayan jama'a sai ka latsa su in kuma kai zaka sayar da naka sai ka kai mutane bango ka kure masa kuɗi to wannan kwata-kwata baya halatta bai dace ba dai zamu ce ba za ka shiga ba ƙarƙashin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai bi shi cikon hadisin yake cewa idan zai biya jama'a yana da rangwame ma'ana zai biya jama'a haƙƙinsu akan lokaci kuma in shi yake da haƙƙi akan jama'a kuma yakan zamanto mai rangwame ma'ana baya takurawa ya tsananta idan akwai a bashi in aka cira masa wani abu zai amsa kuma abin da ya rage a yi jiran lokaci na'am wani ne ya tashi ya kara mata to ganin cewa yana da halin da ba sai ya sa su cikin gida guda ba sai kuma matar tashi ta farko ta ce ita ba ta zanna ta raba falo guda ba da kishiya to dan da shawara sai wa an sutun shi ai hakkin ta ba ta dawo da hakkin ta ce nan ga irin mutum da ke so ya zama a cikin gida ya halitta kuma ya ce mutane
wannan haka ne a asali a shari'a asali a shari'a duk mutumin da zai yi mace biyu ko sama da biyu to ya kamata kowace ya zamanto mahallinta daban an gane ko ya zamanto kenan kowace kewayenta daban ko kuma gida daban can daban can gida daban can gida daban in ma misali a babban gida ne ya zamanto an keɓance kowace kewayenta daban wannan shine asali a shari'a don ba a hada mace biyu ko sama da biyu a daya dole sai da yarda da amincewa sai da yarda da amincewa misali shine dan uwa yake cewa irin tsarin gini da ake na sai mu ce na bariki ne da za a zo a yi babban falo a cikinsa sai a yi ɗakuna a yi biyu ko sama da haka kuma sai a zo a haɗa mata a cikin wannan ɗakin kaga a nan daman ba a so zaman lafiya ba asalin ba a so zaman lafiya wannan in ba da santa da yardarta ba bai halatta ka zo ka hada ta a wannan daki in ta ce ba za ta zauna ba wannan tana da haƙƙi in ma haya ne ka je ka kama mata tunda asali abin da yake kowace a yi mata ɗakinta daban kuma kewayenta daban wannan shine abin da yake asali a shari'a na me yake cewa sai mu je darasi na yau a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama muna da cikin kitabul biyu mun tsaya karshen hadisi na 257 hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda da ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la talaqqur rukbana manzon Allah ya ce kada wato ku taryi mahaya waɗanda takanas suke tasowa domin su labto kaya su kawo gari su sayar da shi to duk jama'ar da suka ji labto kaya daga ƙauyukansu ko daga wasu garuruwa domin su kawo wani gari su sayar da shi to 'yan wannan gari wanda mahaya za su zo baya halatta su fita bakin gari su tarye su domin su sayi kayan da suka lauto wannan haramun ne kamar yadda la'anan nahiya ce hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da taryan mahaya domin saye abin da suka lauto suka kawo shine yace la talaqqur rukbana manzo Allah yace kada ku taryi wato mahaya domin sai kayan da suka rubuto domin illar da ta sa aka haramta wannan ciniki domin akwai kuntata ma jama'a kuma illa ta biyu shine kasancewar akwai yaudara da rudi a cikin wannan ciniki saboda shi wanda ya labto kaya bai san ba ya jahilci yadda farashin kaya yake a kasuwa kai ka tare shi a bakin gari ka sai kaga akwai yaudara a cikinsa ya tabbata ko a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al khadi'atu bin nar yaudara manzo Allah yace karshen da shine wuta a ranar kiyama duk wanda yake mai yaudari idan bai tuba ba to ya cancanci Allah ya shigar da shi wutar jahannama a ranar kiyama domin galibin wanda zai fita bakin gari ya tare jama'a waɗanda suka labto kaya domin ya sayi kayansu akwai yaudara kada su shigo kasuwa su san yadda farashi yake to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na daban wanda yana cikin sahihain hadisi ne wanda yake muttafaqun alai riwaya ta Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah yake cewa la talaqqul jalaba faman talaqqahu fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu suq fa huwa bil khiyar manzon Allah yace kada ku tari jama'ar da suka janyo kaya suka kawo gari domin su sayar kada ku tare su a bakin gari ku sayi manzon Allah yace duk wanda ya tari mahayi wanda ya labto kaya fashtara minhu ya sayi kayan da ke gunsa fa'iza a ta sayyidu suka idan mai kayan ya iso kasuwa sai ya ji farashi ya sha bamban misali a kasuwa ana sayar da kowace tiya dala dari kai bukatar ya sha bakin gari ka sai dala tamanin tamanin maza Allah ya ce fahuwa bil shi mai kayan yana da zabi yana iya komawa ya je ya da wannan ciniki ya baka kuɗin ka ya dauto kayan shi ya iso kasuwa ya sayar da su to don haka illar da ta sa aka haramta wannan ciniki domin akwai nau'i na yaudara a cikinsa akwai nau'i na yaudara a cikinsa kuma akwai wato kuntata ma jama'a ka bari a kawo kasuwa duk wanda yake da bukata ya zo ya saya kai ka je ka bada kuɗi ka sayi kaya gaba daya kuma alhali jama'a suna da bukatar shi amma idan aka riga aka zo kasuwa kaga wannan zai samu wannan ya samu wannan ya samu sai ce wala ya bi iba abukum ala bai iba ciniki na biyu wanda manzon Allah ya haramta a karkashin wannan hadisi ya ce kada junanku ya kulla ciniki akan cinikin juna misali idan ɗan uwanka ya zo ya taya kaya ana kara shi kuma yana da gemu an gane ku to wannan baya halatta kai ka zo ka shigo cikin wannan ciniki kai ma ka ce so kake a tsayar maka sai ka dau hakuri idan ya daina ba su daidaita ba kenan idan ya daina sannan daga baya ka shigo amma duk lokacin da dan uwanka ya taya kaya ana famar a sayar masa shi mai kaya yana buƙatar ya ƙara masa wani abu shi kuma yana buƙatar ya sallama masa ko ya rage akan haka to baya halatta wani ya shigo an gane ko sai idan kenan ya dena hakanan misali mutum ne ya zo kan kayanka domin ya saya sai na zo na ce a zo mu tafi waje na ina da kaya gangariya wanda sun fi wannan kyau nawa ya fi wannan kyau zo mu tafi in sayar maka ko kuma irin wannan kin ne sai in ce zo mu tafi ni zan rage maka kasa da yadda zai sayar maka to wannan haramun ne kwata-kwata shi ma baya halatta ko ya zamanto a cikin khiyarul majlis mun kashe ciniki ba mu gusa ba sai in ce kai da Allah fasa cinikin nan mai da masa a waje na akwai wanda ya fi shi kyau na sayar maka to wannan haramun ne baya halatta ko kuma ciniki wanda an yi shi akan zaɓi ma'ana ciniki na ba da garanti je ka zuwa kwana kaza ka jarraba abin nan in yayi kenan ciniki ya tabbata misali na sayar maka da wannan babur je kaka hau tsawon sati guda in dai ka jiya maka to ciniki ya tabbata amma bayan sati ba maganar ka dawo to a cikin waɗannan kwanuka baya halatta na zo na ce wannan mai dashi ne zan sayar maka da na waje na a kaza to duk irin wannan ciniki baya halatta illar da ta sa aka haramta wannan ciniki saboda yana ɗaya daga cikin abin da yake sabbaba gaba da kiyayya tsakankanin muminai saboda duk lokacin da mutum zai zo yana buƙatar ya sayi kayan ka wani ya zo ya janye shi ya ce zo ni in saida maka ƙasa da yadda zai sayar maka ko kuma nawa ya fi naci kyawu kaga a nan me zai biyo baya dole za ka ringa jin haushin wannan mutum ka kulle shi a zuciya ko kuma bayan an kashe ciniki ya zo ya ce a kawai ta da cinikin na zo ni in sayar maka da nawa to kwata-kwata wannan baya halatta ko kuma kai kana buƙatar kaya ka zo kana famar ka sai kayan shi ya zo ya ƙara kuɗi ya saye shi ya zo ya shiga ya saye kayan nan baya halatta to shi ne ya ce wala ya bi iba hukum ala bai iba kada junan ku ya kulla ciniki akan cinikin juna ma'ana in dan uwanka yana cinikin abu to baya halatta kai ka shigo sai idan ya fita ciniki na uku wanda aka haramta sai ya ce wala tanajashu manzon Allah ya ce kada kuma junan ku ingizame kan turuwa wannan an ciro shi ne daga annajash idan aka ce annajash wato shine isaratu shay wato ka kado abu domin shi wanda ya tsare kofa ma'ana ya bige shi shine ake kira da wato annajash kamar misali yadda mafarauta suke idan sun biyo naman dawa ma'ana kamar zomo ko kurege sai wani ya tare wannan kofa sai ya ce kaɗan kaɗo shi idan ka kaɗo shi shi ya tsare waccan kofa da sanda yana kaɗowa sannan sai ya bige shi to irin wannan ciniki haramun ne shi ne ake cewa cini wani an gane kudin asalin kalmar kenan to abinda aka ma'anarta a ɓangaren ciniki shine mutumin da baya nihin sayan abu ya zo ya kara ma kaya kudi misali mai kaya ya ce kawo jika bakwai kai sai ka ce ka saya jika biyar shi sai zo ya ce na saya jika shida kuma alhali shi ba baya da nihin saya don ya rufe ka ne kawai ka kara wannan kwata-kwata baya halatta kenan in aka ce annajash in gizame kan turuwa shine mutum ya ƙara ma kaya kuɗi alhali baya da nihin saye wanda baya da nihin saye ya ƙara ma kaya kuɗi mutum ya zo ya taɓa dabba misali domin galibin irin wannan ciniki ya fi kasancewa a kasuwar dabbobi daga ka zo ka taɓa dabba an gaya maka misali kawo jika hamsin sai ka ce ka saya talatin da biyar sai ya zagayo sai ya ce ya saya talatin ya saya jika arba'in ko ya saya arba'in ba ɗaya ya ce ya saya arba'in da biyu ba komai bai ke nihi don ya ruɗe ka ka ƙara kuma alhali shi inda za a sallama masa ba saya ba zai damun kwata-kwata baya da nihin saya abin da yake nihi don ya ruɗe ka ka ƙara bayan an gama ciniki ya ruɗe ka ka saya kuma sannan ya dawo shi mai dabbar ya kira masa wani abu wannan haramun ne shine ake kira da annaja shine yace wala tanajashu zan Allah ya ce kada kuma junan wato ingizame kan turuwa shi ne ka taya kaya alhali ba ka da nihin saya don dai ka ruɗi mai nihin saya sai ya ce wala ya bi hadirun libadi kenan kaga shi ma illar wannan ciniki me yasa aka haramta shi saboda yaudara ce yaudara ku haramun ne yaudara ce don dai a ruɗi shi wanda zai saya kenan a ƙara ma kaya farashi su wuce kimarsu sai ya ce wala ya bi ihadirun libadi manzan Allah ya ce kada wato dangari ya jibinci sayar da kayan bakauye bakauye ya dauto kaya ya kawo birni domin ya sayar da su kai dangari kai wayayye sai ka ce masa kayan nan ajiye su kai koma zuwa kwana biyu a hankali zan sayar da su sannan na aika maka kudu ko kuma kawo su kai baka san ba yadda gari yake ni zan wakilce ka in sayar maka da wannan kaya kamar yadda za mu iske hadisin wato fassara ta wannan hadisi ga abdullahi dan daga abdullahi dan abbas a darasi na yau shine ya zame masa dillali kenan an gane ko to anan shi ma haramun saboda menene illar da ta sa aka haramta cewa dan maraya ya jibinci sayar da kayan bakauye saboda akwai kuntata ma jama'a shi ba kauye idan ya riga ya lauto kaya ya kawo fama yake sayar da kayan shi ya koma kauyensu saboda shi duk wanda ya saba zama a kauye idan ya shigo maraya shi yake kamar an sanya shi cikin wata kwalba an rufe a kuntace yake fama yake ya koma kauyensu saboda can ya jin daɗin rayuwa to kaga a nan ba zai sanya ma kansa wani dogon guri game da kayan da ya lauto daga ya ɗan samu abin da ya samu zai sallama kayan shi sayar da su ya koma kuma jama'a anan sun samu sauki to amma duk lokacin da shi ɗan gari ya ce kawo ni zan sayar maka da wannan kaya to anan zai kure ma kayan farashi ya kuntata ma jama'a kaga maimakon inda a ce misali hatsi ne shi ba kauye ya kawo zai iya sayar da shi 80-80 idan ɗan gari ya amsa ya zane masa dillali a kaɗan ya saida shi gomiya tara tara ko sama da haka kaga ana akwai kuntata ma jama'a to don haka a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta kuma za mu ƙarin bayani zai zo nan gaba ba ma ka ji kunci kayan shi ba ka sayar masa hatta da shi ba kauyen in zai sayi kaya to bai ya halatta kai ka ce kawo kar a je a bugi hancinka ni zan saya maka kamar yadda bayani zai zo amma a nan cayi wala ya bi hadirun libadin manzan Allah ya ce kada ɗan gari wato ya jibinci sayar ma ɗan ba ƙauye kayansa kenan ya bar shi ya je ya sayar da kayan shi bakin gwargwado haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi yake cewa da'un nasa yarzuqullahu ba'dhum min ba'd ku rabu da jama'a an gane ku yarzuqullahu ba'dhum min ba'd ku rabu da jama'a ku kyale su kowa ya sayar da kayan shi ubangiji subhanahu wata'ala shi ke azurta shashin su da shashi kenan kaga in ya saida da rangwame shi wanda ya sara shi ma zai dan samu wani abu to amma kaya idan aka kure musu kuɗi kaga babu wani amfani a ciki kenan a nan mu gane mecece illar illar kenan kuntata ma jama'a duk abin da zai kuntata ma jama'a wannan haramun ne kuma akan wannan malamai suke gina ka'idar kenan maslaha wadda take amma ita ake gabatarwa akan maslaha wadda take khasa kaga dan maraya ya jibinci sayar ma ba kauye kayan shi akwai samun amfani ga shi ba kauya to amma kaga ai anan akwai kuntatawa ga sauran jama'a to don haka maslaha ta jama'a ita ake gabatarwa akan maslaha ta ɗaiɗaikun jama'a sannan nau'in ciniki na biyar wanda aka haramta sai ce wala tusirru ganama manzon Allah ya ce kada kuma wato dabobi wato shine dure ko kuma ka ce dura menene wato a tasriya shine idan suna nihin sayar da dabba sai a daure hantsar ta yi kwana da kwanuka ba a tatse ta ba nono ya taru ran da za a kai ta kasuwa sai a kunce hantsar daga mai saya ya ga hantsa a ciki sawa'an taguwa ce ko saniya ce ko tinkiya ce ko akuya sai ya yi zaton cewa dabba ce mai nono sai ya rudu ya saya daga ya je ya tatse ta tatsa ta biyu sai ya ga nono ya ja baya ba kamar yadda ake nihi ba to wannan ciniki shi ma haramun ne ma'ana kenan sayar da dabba wadda aka mata kenan ɗuri ma'ana aka daure hantsar ta yi kwana da kwanuka ba a tatse ta ba menene illar ta sa aka haramta wannan ciniki domin akwai rudi akwai yaudara a cikinsa to shi ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana ya ce wa mani bita a hadu wanda ya sayi irin wannan dabba wadda aka ɗan dakatar da tatsarta aka daure hantsar nono ya taru manzon Allah ya ce fa huwa bi khairin nazurai fahuwa bi khairin nazaraini manzon Allah yace yana da zabi na daya daga cikin abubuwa biyu ba da anya haliba ha kenan bayan ya tatse ta yana da zabi in radiyaha amsakaha idan ya ga yana bukatar ta to yana iya rike ta shikenan ciniki ya tabbata amma yaudara ku an yaudare shi wa in safiqaha raddaha wasa'an min tawb idan kwa ya fusata ya ga cewa an yaudare shi kwata-kwata baya bukatar ta maza Allah ya ce sai ya mayar da ita tare da tiya ɗaya ta dabino wannan tiya ɗaya ta dabino ita ce madadin abin da ya tatsa na nono ko da litir goma ya tatsa to akan tiya ta dabino ba zai kara ba wannan tiya ta dabino ita ce zai maida kenan maimakon nonon da ya tatsa kuma dole a tasa kudin shi a bashi kai da ka sayar masa da dabbar karki ka karbi dabbar ka to shine yace fa huwa bi khairin nazarai ba da an yi hadiba kenan bayan ka tatse ta kaga ashe ba haka ba take to kana da zabi akan dayan biyu ko ka rike ta in kaga kana da bukatar ta in ba ka da bukatar ta sai ka ɗautiya ɗaya ta dabino kenan ka maida masa da dabba shi in ya so ya tasa kuɗin ka ya baka wannan dabino da ka bashi kenan shine matsayin nonon da ka tatsa ka yi amfani da shi to don haka wannan duka nau'i ne na ciniki kala biyar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a jimulci wato ya nuna mana haramcin su yau za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والخمسون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها إلى إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan hadisi ne na 258 riwaya ta abdullahi ibn umar Allah ya ƙara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na ha an bai habalil habala manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hani game da sayar da cikin ciki wato na dabba an gane ku sayar da cikin ciki lafazin habala jam'i ne na habil in aka ce habil asalin kalimar ana amfani da ita ne ga mace mai ciki idan aka ce alhablu alhabalu mace kenan mai ciki don haka ciki na mace don haka mace mai ciki ake kiranta hubula ko ka ce habil ko ka ce hubula to amma larabawa sai suka fadada ba ma dan adam ba in dabba tana da ciki ma suna iya kiranta da habil wanda asali idan aka ce alhamdu wato ciki sawa'an na ɗan adam ne ko na dabba ne don haka yin aka ce hamil mace mai ciki ko dabba wadda take mai ciki in aka ce alhubula ko habil asali a larabci ciki na mace mai ciki kenan to amma abinda ake nihi a nan shine wato ciki na dabba shine ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habala wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sayar da cikin ciki sai ce wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliya wato sayar da cikin ciki ciniki ne wanda wato jahiliya mutanen jahiliya maguzawa kenan kafin zawar musulunci wato suke irin wannan ciniki shine yace wa kana bai'an kenan sayar da cikin ciki ya kasance ciniki ne ya tabaya uhu ahalul jahiliya wanda kenan ma'abuta jahiliya suke kulla shi wa kana rajulu yabta'u in aka ce aljahiliya shine ma qabla islam kafin zawar musulunci kenan sai ya ce wa kana rajulu yabta'u aljazura ila an tuntijan naqata wato mutum ya kasance a jahiliya mutum sai ya sayi raƙumi ila an tuntijan naƙata cewa ba zai bayar da wannan kuɗi sai an kai lokacin da wannan taguwa mai ciki ta aihu an gane ko thumma tuntajul latifi babniha sannan kuma diyar da aka haihu ita ma sai ta yi ciki sai ta aihu kamar misali yanzu sai kaga wannan salula kana bukata ko kuma ka ga raƙumi a wajena kana bukata ka zo garke na ka ga raƙumi kana bukata sai mu yi ciniki in sayar maka da shi sai a ce to kudin sai wannan taguwa mai ciki ta aihu idan ta aihu diyar da ta aihu ita ma sai in ta yi ciki ta aihu sannan za a biya kudin nau'i na farko ma'ana ta farko kenan game da cinikin kamar yadda anan ibnu umar Allah ya kara masa yadda shine yayi idrajin wannan kalma kenan ya fassara mana me ake nihi wanda kasancewar ka'ida kwa malaman hadisi suke cewa arrawi a'lamu bi marwihi an gane ko marwaici ya fi kowa sani game da abin da ya rawaito shi ibnu umar da ya rawaito hadisin da ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai ilhabal ilhabala sai ya fassara menene sayar da cikin ciki sai ya ce wa kana bai an ya tabaya uhu ahlul jahiliya ya kasance ciniki ne wanda ma'abuta jahiliya suke yi sai ce wa kanan rajulu wato mutum ya kasance ya fita uljazura yakan sayi raƙumi idan aka ce aljazur wato shine raƙumi tsawa'an namiji ko mace sai ce ila an tuntijan naƙata kenan ba zai bayar da kuɗin sai an kai lokacin da wato wannan taguwa mai ciki ta aihu sun tuntajul latifi baƙaniha sannan diyar da take cikin cikinta wadda aka aihu ita ma sai ta yi ciki ta aihu sannan a biya kuɗin to wannan kenan shine tafsiri na farko kamar yadda ibnu umar Allah ya kara masa yadda ya bayyana mana kenan ajalin an rataya shi zuwa kenan aihuwar ita wannan taguwa ba za a yaushe za a biya kuɗi ba a sani ba sai ran da wannan taguwa ta aihu kuma kada ka yi tsammanin cewa in ta aihu shi kenan iyar da ta aihu ita ma sai in ta yi ciki kuma ta aihu sannan ma'ana ta biyu shine suke cewa da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da sayar da cikin ciki wannan kenan ciniki ne wanda yake baihul ma'adun ne misali yanzu kaga taguwa tana da ciki sai ka zo wajen mai taguwar ka ce masa wannan taguwa taka abinda ta aiho in ta aiho diya wannan diyar nasa yi kenan cikin da za ta yi ba wadda take cikin cikin ba hutu ba ita wadda take cikin cikin ita ma sai ta hutu ta rayu in ta aihu sannan kuma wannan shine ka tsaya wannan kuma galibi suna yi ne idan mutum ya kasance yana da wato su ne zababan raƙuma sai mutum ya zo ya ce ya sayi cikin to don haka shi a nan shi ne sai malam sai ya ce kila wato a wata faɗa malamai suka ce inna kana ya bi usharifa wahiyar kabiratul musinna cewa mai garke na raƙuma sai ya sayar da wato tsohon raƙuminsa kamar ma'ana taguwa wadda ta tsoho ko tsohon raƙumi binitajil shanini lazi fi badani na katihi wato da jinjiri wanda yake cikin cikin taguwarsa an gane ko misali sai ka sayi kenan babban raƙumi da tsohon raƙumi sai a kawo sai ka bada shi kenan ka ce ɗan da yake cikin cikin wannan taguwa kenan shine kenan biyanka ma'ana ka bada babban raƙumi sannan ka yi jiran taguwa in ta aihu sannan ɗan da yake cikin cikinta shine za a baka shine anan malam ya ce ƙila innahu kana yabiu sharifa cewa mutum ya kasance yakan sayar da tsohon raƙuminsa sawa'an namiji ko mace bi nitajil janinin da zai fi badini na katihi wato da jinjiri an gane ko da 'ya'yan jinjiri wanda yake cikin cikin taguwar kenan ɗan da yake cikin cikin taguwar ma'ana ɗan da in an aiko shi zai aifa da shi ne za a biya kenan ana abin da muke sani ba ɗan da yake cikin cikin ba tunda su kawai ɗan da yake cikin cikin ana ɗaukan mace ce ce to ita ma sai in ta hutu ta rayu ta yi ciki sannan ɗan da ta haifa shi ne za a bada shi ne a madadin wancan tsohon rakumi da aka saya to kasancewar shi wannan ciniki haramun ne don haka akan wannan ma'ana guda biyu ko zuwa uku wannan dai tafsiri na farko wanda abdullahi ibn umar allah ya kara masa yadda ya mana wannan shine tabbatacce abin da yake nunawa shine kenan ciniki ne mutum zai yi sai ka sayi raƙumi sai a ce amma sai zuwa lokacin da wannan taguwa ta aihu in ta aihu diyar da ta haifa ita ma sai in ta yi ciki ta aihu sannan sannan za a biya kuɗin kenan kaga a nan an rataya kenan ajalin biyan kuɗi zuwa wani ajali wanda yake majhul kwata-kwata ba a san ranar biyan ba dalilin abin da ya sa wannan ciniki ya haramta saboda akwai rudi a cikinsa kaga abu na farko yanzu ita taguwar da take da ciki wadda aka rataye cinikin akan aihuwarta ba a san ba abin da za ta aiho za ta aiho ta mata ko kuma za ta aiho namiji tunda su kaga cikin ciki ne aka aka wannan kin to in ta aiho da namiji sai me kaga ba a sani ba a farko an jahilci namiji za ta aihuwa ko mace ɗaya za ta aihuwa ko biyu za ta aihuwa sannan shi cikin nata za ta haife shi yana raye ko kuma a mace kwata-kwata kenan kaga an jahilci mudda ma'ana lokacin biyan wannan kuɗi kenan akan wancan tafsiri kuma in a ma'ana ta biyu ne ma cewa ka sayi cikin cikin wannan taguwa ka ba da raƙuminka ka yi shirin cewa sai wannan taguwa ta aiho abin da yake cikin cikin ta abin da yake cikin cikin nata in an aiho shi shi ma sai ya aiho kaga ana akwai ruɗi cewa mace za ta aihuwa ko namiji da rai zai zo ko kuma a mace zai zo kuma yaushe ne za ta aihu takan iya yin barin shi to don haka wannan yana ɗaya daga yana daga cikin nau'ikan cinikin da aka haramta don haka ka'ida a nan dukkan wani ciniki wanda za a ƙulla shi akan lokaci wanda yake majhul wannan kwata-kwata baya halatta wanda za a ce ajali wanda yake majhul wannan kwata-kwata baya halatta sayar mun da kayanka yaushe za ka ban kuɗi ka ce a sai ran da na samu ran da na samu wannan ba hujja ba ce ba ka ƙayyade masa lokaci in lokacin ya yi in allah ya sa ba ka samu ba sannan kuma ka nema cewa halo ya ƙara maka lokaci an gane ko? in so nawa za a ƙara ba lokaci wannan duka ba laifi ba ne ba amma maganar ka ce sirrin da na samu to wannan kwata-kwata bai ya dacewa kaga shi kanshi illar da aka haramta wannan ciniki saboda ajalin biyakin ya zamanto ajali ne wanda yake majhul na sayar maka da raƙumi na wai sai wannan taguwa ta aihu abinda ta aihu shi ma sai yayi ciki sannan ya aihu sannan kenan za a biya kuɗin kwata-kwata wannan baya halatta saboda akwai rudi a cikinsa kuma illar da ta sa shari'a ta hana irin wannan ciniki saboda nau'i ne daga cikin cinikayya wanda ke kai mutane zuwa hayaniya da rashin zuttuwa kaga anan kaddar cewa kai ka sayar masa da ta tashi aihuwa ta guwa sai ta aihu diyar a mace ko kuma ta aihu da namiji to menene zai biyo baya anan kenan akwai rikici akwai jayayya kenan shine anan yake cewa naha rasulul anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wato ciniki wato sayar da cikin ciki an gane ko ko kuma ciniki wato wanda ake rataya shi dangane da cikin ciki na taguwa kenan wa kana bai an yatabaya uhu ahlul jahiliya wannan ciniki ya kasance ciniki ne wanda ma'abuta jahiliya suke yin shi sai ce wa kanar rajulu mutum ya kasance ya fita uljazura yakan sayi raƙumi a yaushe zai ba da kuɗi sai ya ce ila an tuntijan naka sai an kai lokacin da wannan taguwa ta aihu thumma tuntajul latifi wa baniha sannan diyar da take cikin cikin nata in an aiho ta ita ma sai ta aihu sannan zai biya an gane ku kenan sai in an aiho ta sannan zai biya to wannan ciniki haramu ne kenan a wannan ma'ana ko kuma na sayi cikin cikin wannan taguwa nawa za ka sai da taguwa ta tana da ciki sai ka ce ka sayi kenan ɗan ɗan ta kenan a matsayin misali jika dari wannan ciki in ta aiho shi kenan shi ma sai ta aihu sannan za a biya wannan sannan kenan shine abin da ka saya kenan a takaice wannan bai takaita ba akan haka duk wani ciniki wanda ajalin ajali ne wanda yake majhuli to wannan baya halatta illar da ta sa kenan aka haramta wannan ciniki الحديث التاسع والخمسون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري wato abdullahi ibn umar allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai istamara wato manzon Allah ya yi hani game da sayar da 'ya'yan itace lokacin da kenan suke kan itaciya hatta ya gudu wa salahuha manzon Allah ya ce sai ninarta wato ya bayyana sai ninar 'ya'yan itacen ya bayyana abinda ake nihi da salahuha shine ninarsa kenan idan misali da bino ne maza Allah sallallahu alaihi ya ce sai ya goge ya fara yin ja ko ya yi masara sannan ya halatta a sayar da shi lokacin da an san ya fita daga cikin layi na maga kenan ya kusa zama da bino abin da ya rage masa kenan bushewa shine sai ya ce na halba'i'a wal mushtari wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mai sayarwa da mai saye gaba daya an haramta musu misali sukan zo gona ta dabino sai mutum ya ce ya sayi wannan 'ya'yan dabinon gaba ɗaya kuma alhali dabinon bai goge ba kaga kasancewar kuma irin wannan ciniki domin su da yawa akan yi amma me yake biyowa baya wato rikici yake biyowa baya kamar yadda zai ibn sabit hadisi yana cikin bukhari zai da yake cewa كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار wato jama'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan zo su kulla ciniki na 'ya'yan itace idan lokacin biya yayi shi wanda ya saya sai ya zo ya faɗa sai ya ce ai dabinan da na saya duk motsewa yayi kaza ya same shi kaza ya same shi don haka ba zan baka kuɗi cikakke sai dai na baka kaza to sai ake ta jayayya ake ta husuma aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan lokaci manzon Allah ya haramta musu sayar da wato ƴaƴan itace manzon Allah ya ce hatta ya gudu wa salahuha sai ne ta bayyana kenan in an samu a cikin gonar wani bangare duka yayi masara kenan ya kama hanya ta ninato a irin wannan lokaci ya halatta a kulla ciniki amma kafin ninar ta bayyana to wannan haramun ne hikima game da hani game da wannan ciniki saboda kasancewar 'ya'yan itace kafin ninarsu to suna bujurowa ne zuwa hallaka domin galibi wani lokaci idan ruwa ya yi karanci ko Allah ya kaddara wata musiba to za ka ga shi wanda ya sayi abin ya cutu ma'ana duk abin da ya saya na 'ya'yan itacen sun hallaka kaga a nan shi wanda ya sayar masa ya ci dukiya ta hanya wadda take haramtacciya me yasa saboda shi wanda ya saya bai amfana da komai ba shi kuma ka'ida ciniki da ake yin shi don shi mai kaya da shi mai saya kowa ya amfana kai ka amfana da kuɗin da na baka ni na amfana da kayan da na saya to a nan ka sayar min da 'ya'yan itace kafin su nuna kuma sun motsi kaga ba amfana da komai ba kuma kai ka ci dukiyata don haka kuma babu abin da zai biyo bayan face wato adawa da gaba da kiyayya don haka kenan shari'a sai ta haramta wannan ciniki saboda yana janyo rikici tsakankanin jama'a don haka wannan hadisi yana nuna mana haramcin sayar da 'ya'yan itace kenan kafin nanarsu ta bayyana don haka ka'ida yanzu kamar misali waɗanda suke sayar da amfani na gona a shuke wannan kwata-kwata baya halatta a sayar da amfanin da yake shuke a gona kamar misali an shuka hatsi a gona sai a ce nawa ka saya a saida maka sai dai a sayar da amfanin da gonar gaba ɗaya za a sayar da shi amma a ware a ce amfanin kadai za a sayar da shi to wannan baya halatta in ma za a iya sayar da shi sai a bari sai lokacin da shi hatsin ya yi kai in ma ya yi kai wato sai ya yi dissa kenan sai ya fara zubar da wannan dissa ya fara bushewa an tabbata ya nuna wanda ko da a yanzu ruwa ya tsaya wannan zai karasa to a wannan lokaci ya halatta a sayar da shi amma in ka saya ne saboda wata maslaha to bai ya halatta ka bar shi yau in ka sayi gona misali da hatsi to dole gobe ka je ka sare domin akwai wanda yake saya saboda ya ba dabudinsa karmami to wannan kana iya saya amma daga ka saya sharadi malamai suka ce dole ka je wato ka sare duk abin da ka saya na gonar in ya so domin ka kai ma dabudinka amma bai ya halatta ka bar shi ya ci gaba da zama kenan don haka dai a takaice shi wannan hadisi yana nuna mana haramcin sayar da 'ya'yan itace wato kafin ninarsu ta bayyana in nina ta bayyana to wannan ya halatta kuma halin bai keɓanci ba shi mai tsaya ko mai sayarwa gaba ɗayansu mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hari don kada ka cewa kai mai tsaya kai ne ake tausaya ma kana iya amincewa ka ce kai kayan za a sai da maka a'a an gane ku ka'ida domin kasancewar hani idan ya kunshi wato idan hani ya kunshi shine kenan batuwar abu to wannan kasancewar wannan ciniki kwata-kwata ya zama to ciniki ne batacci shine suke cewa annahayu yaqtadi fasada kenan fa yakunu bai'uha ghayra sahih dan haka cinikin kenan bai inganta ba dan haka yace nahal bai'a wal mushtari da mai sayarwa da mai saya gaba ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane su me yasa saboda ciniki ne ba ta ci dan haka a nan kenan akwai cin dukiyar jama'a ta hanya haramtacciya domin in Allah ya kaddara waɗannan 'ya'yan itace suka motse ba su kai ba lokacin da su kaga a nan shi wanda ya tsaya yayi asara shi wancan ya amfana da dukiya amma shi bai amfana da komai ba kenan illar dai kamar yadda muka yi bayani kenan shine janyo gaba da kiyayya da irin wannan ciniki yake yi don haka shari'a ta haramta shi domin duk abin da Allah ya haramta ko manzon shi to idan aka bincika za a iya gano wace illa ce ta sa Allah ya hana wannan al'amari ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam kenan illar da ta sa manzon Allah ya hana mai saye da mai sayarwa kasancewar janyo kenan hayaniya da gaba da kiyayya da irin wannan ciniki yake yi الحديث الستون بعد المئتين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إن منع الله الثمر بما يستهل أحدكم مال أخيه Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam naha an bai istimari hatta tuzhi manzon Allah ya yi hani game da sayar da ƴaƴan itace hatta tuzhi manzon Allah ya ce sai sun goge an gane ko sai sun goge sai kila sai aka ce masa wa ma tuzhi ya rasulullahi me kake nihi da wannan kalma cewa hatta tuzhi qala sai yace hatta tahamarra manzo Allah ya ce sai ta rikida ta yi ja kenan shi da bino in ya je kusan da nan shi ja yake shi ne gogewarsa amma lokacin da yake tsanwa wannan baya halatta a sayar da shi lafazin tuzihi an ciro shi ne daga azzahu azzahu shine kenan gogewar ƴaƴan itace lokacin da suka kusanci nina shine ake kira da azzahu don haka yace da aka ce masa wa ma tuzihi wato me kake nihi da kalima da kace wa matuzi manzo Allah yace hatta ta hamarra shine yace ai sai ta yi ja kenan ya karkata zuwa ja kenan ya nuna alama ta nuna sannan ya halatta a sayar da shi to anan yayi misali ne da dabino kenan dukkan wasu ƴaƴan itace baya halatta a sayar da su sai sun bayyana alama wadda take ta nuna akwai ƴaƴan itacen da alamar nasu shine su yi ja akwai wanda shi kuma masara yake yi domin nau'in dabino akwai wanda shi masara yake yi akwai wanda shi kuma ja yake yi qala sai shi mai tambaya ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman to menene hikima da aka haramta wannan ciniki manzon Allah sai ya ce a ra'aita ba ni labari in mana Allahu samara in har Allah ya hana ‘ya'yan itacen su kai lokacin ninarsu bima yastahillu ahadukum mala akhi ta wace hanya ne a wani sababi ne ɗayan ku zai halatta ma kansa dukiyar ɗan uwan shi domin komai a hannun Allah yake shi yake bayarwa shi yake hanawa to a nan kai ka sayar masa da 'ya'yan itace kafin su bayyana alama ta nuna kuma Allah ya kaddara wannan 'ya'yan itace suka motse suka bushe ba su kai lokacin da ake bukata ba to ta wace hanya ne kai zaka halatta ma kanka cin dukiyar shi ya tasa kuɗi ya baka shi maza Allah ya ce masa a ra'aita ya ce ba ni labari gaya mu in mana Allahu samara in har Allah ya hana 'ya'yan itacen su kai lokacin ninas ma'ana suka motsi bima yastahillu ahadukum ma la afihi a sababin menene ne dayan ku zai halatta ma kansa dukiyar dan uwan shi menene ka bashi wanda ya amfana da shi wanda a madadin shi zaka karbi dukiyar shi kiran tunda bai amfana da komai ba ba maganar ka ci daidai da dalashi don haka kenan wannan ciniki da aka haramta shi kenan cin dukiyar jama'a ne ta hanya wadda take haramtacciya ne yasa saboda akwai rudi ana a sayar maka da 'ya'yan itace kafin da nasu ta bayyana kenan wannan hadisi daidai yake da wancan hadisi da ya gabata dukkan su iya abin da suke tabbatarwa hani game da sayar da 'ya'yan itace kafin da nasu ta bayyana domin irin wannan ciniki cin dukiyar jama'a ne ta hanya wadda take haramtacciya amma in alamar na ta bayyana wannan ya halatta a kulla ciniki suna kan yayan itacen za a kulla ciniki ba sai an yanke ba الحديث الهادي والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى أن تتلقى الركبان وأن يبيع هادر اللباد قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله هادر اللباد قال لا يكون له سمسارا ƙarin fa'ida a kan hadisin da ya gabata a nan bai takaita ba a kan abin da ya shafi ‘ya'yan itace duk wasu abubuwa da muke yin su a yau kenan ya kamata duk abin da kenan zai iya karɓar lalacewa to wannan baya halatta a sayar da shi sai an tabbatar da cewa alamar nagartar shi cewa ya yi ta bayyana sannan a sayar da shi domin akwai abubuwa waɗanda ake sarrafawa wanda yana iya kaiwa yanda ake bukata kuma sannan yana iya lalacewa to duk abinda an tabbata yakan iya lalacewa sannan kuma yakan iya kai lokacin da ake bukatar shi ya zaman to ya gyaru ya to kenan bai ya halatta a saida shi sai alamar kenan cewa yayi sannan ya halatta a sayar da wannan abu wato wannan hadisi ne na abdullahi ibn abbas allah ya kara musu yadda yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tutalakar rukuban wato manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da taryan mahaya domin sayi kayan da suka labto wanda wannan gaba ta bayyana ta gabata ma'ana a fita a tare mahaya a sayi kayan da suka lauto kafin su isa kasuwa wannan haramun ne sai ce wa an yabi a hadirun libadi sannan manzon Allah ya yi hanin wato ɗan gari ya jibinci sayar ma ɗan ƙauye kayan shi ɗan gari ya jibinci sayar ma ba ƙauye kayan da ya lauto ya kawo shi ma wannan haramun ne to a nan sai almajirin abdullahi dan abbas sai yake cewa fa qultu ibn abbas sai na faɗa ga abdullahi dan abbas na ce masa ma ƙauluhu hadirun libad mai maza Allah yake nihi da ya ce wa an yabi a hadirun libad ƙala sai ya ce ai la ya kunu lahu simsara wato kada ya zame masa dillali in aka ce simsara shine kenan dillali wanda kalma ta dillali kalma ce arabiya asali a larabci dama abinda ake cewa dallal idan aka ce dallal shine allazi yatawalla al-bai'a mutawassitan bainal ba'i wal mushtari wanda yake kasancewa tsakani tsawo yake zamantowa tsakani wato yake zamantowa shine tsaka tsakanin mai saya kenan da wanda yake mai sayarwa shi zai kawo kaya kenan yayi dillalancin su to anan haramun ne shi dan gari ya zame ma ba kauye dillali domin ya sayar masa da kayan shi to haka malamai suka ce wato haka in shi ba kauye ya zo ya sayi kaya haka na haramun ne shi dan gari ya zame masa kenan jagora ya ce shi zai saya masa ya amshi kudin ya ce shi zai sayan masa kaya domin malamai suka ce shi asalin kalima ta albai a larabci tana ɗaukan ma'anar sayi ko sayarwa an gane ko da ya ce wa an yabi a hadirul libad wannan kalima ce ta kunshi dukkan wannan fuska guda biyu kamar yadda baya halatta ka karbi kayan shi ka yi dillalanci ka ce kai za ka sayar masa to haka idan zai sayi kaya to bai ya halatta ka karbi kudinsa ka ce kai za ka saya masa kuma a nan ka'ida malamai suka ce kamar yadda yake cikin wani hadisi ko da mahaifinka ne kamar yadda hadisin yana cikin sahihain hadisin anas dan malik shine yake cewa nuhina an yabi a hadirul libadi wa in kana akabu aw ababu an gane ko an hane mu cewa dan gari ya jibinci sayar ma ba kauye kayan shi ko da kasancewar ɗan uwansa ne ko da mahaifinsa ne ko mahaifinka yake zaune a ƙauye idan ya kawo kaya to bai ya halatta ka karɓa ka yi dillanci iya abin da za ka yi ka bar shi Allah ya azurta junanmu da juna ma'ana ya je ya sayar da kaya da iya farashin da yake nihi ya sayar da shi to don haka limamu shaukani Allah ya ji kansa a cikin nailul audar yake cewa na ɗaya daga cikin abin da ke karfafar wannan illa wanda yake nuna cewa abin bai takaita ba akan dillalancin sayar masa da kaya hatta da ka jagorance shi domin ka saya masa kaya wannan shi ma kwata-kwata baya halatta me yasa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ullaha yake cewa da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd ku rabu da mutane Allah ya azurta junansu da juna kenan kaga yanzu misali in a ce shi zai je ya saya da kanshi kaga za a samu amfani akan kayan da zai saya in ku an masa kenan kamun ga an bugi hancinsa to wannan in ya dawo gida an ga cewa an bugi hancinsa abinda ake saidawa jikka guda an sayar masa da shi 300 ko jikka biyu ko sama da haka to ana yana da yancin da zai koma ya mayar da kayan nan a bashi kudin shi don duk lokacin da ka bugi hancin mutum ka sayan mashi da kaya da kimar da ta wuce farashin kayan to wannan kwata-kwata wannan ciniki ne an ba wanda ya saya zaɓi yana iya maidawa ya tada cinikin kayan jika a sai dama mutum jika biyu wannan to kana da yancin da za ka je ka tada wannan ciniki to a nan shi kenan da saya da sayar masa duka wannan kwata-kwata baya halatta shi ne ya ce ai la ya kunu lahu simsara ya ce kada ya zame masa dillali to dukkan waɗannan gaba guda biyu sun gabata wajen karyan mahaya idan sun kawo kaya illar da ta sa aka haramta cinikin domin akwai nau'i na yaudara shi wanda ya kawo kaya bai san farashi ba za ka yaudare shi ka sayi kayan shi da kima ƙasa da yadda kaya suke a kasuwa shi kuma kasancewar da aka haramta ɗan gari ya jibinci sayar ma ba kauye kayan shi a nan domin akwai kuntata ma jama'a kenan in ma ya zamanto kai tsaye ne za ka zame masa dillali ko kuma ka ce ya ajiye ya koma gida kenan bayan wasu kwanuka in ka saida za ka aika masa to kwata-kwata baya halatta الحديث الثاني والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله wato abdullahi ibn umar allah ya kara musu yadda yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil muzabana wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da ciniki na muzabana kalima ta al-muzabana ainihi an ciro ta ne daga azzaban idan aka ce azzaban shine addafu shadid an gane ku tunkuda wadda take mai tsanani don haka waɗanda mala'ikun da Allah ya wakilta su game da gadin wuta ake kiransu azzabaniya kamar yadda ya ce sani da uzzabaniya an gane domin suna da ƙarfin hankada to shine a nan cinikin ake kiran shi da almuzabana me yasa saboda kowane ɗaya daga cikin masu ƙulla cinikin da mai saye da mai sayarwa kowa yana kokarin ya ingije dan uwan shi game da haƙƙinsa shi da ciki a kan shi shine yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil muzabana wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani dangane da ciniki na muzabana sai yace an yabi a samar haidihi shine mutum da ya kasayar da ‘ya'yan itace na gonarsa in kana nakhlan ma'ana in ‘ya'yan itacen sun kasance da bino ne bi tamrin kaila kenan sai ya sayar da su da dabino wanda yake aunanne misali kai ne kake da gona ta dabinai sai mutum ya zo ya ce yana bukata dabinan yana kan ‘ya'yan itace ga ya ɗanye ne magaci sai ka ce masa ka iya bani buhu hamsin na dabino bushashe a nan dai su kulla ciniki shi ya ba shi dabino wanda yake aunanne an gane ko sannan shi kuma waye ya jira in ya na sannan shi kuma ya zo ya yanka to wannan ciniki haramun ne me yasa aka haramta wannan ciniki saboda a nan an sayar da abu wanda yake sananne da wanda yake almajhul domin asalin shi almuzabana kenan sayar da ‘ya'yan dabino lokacin da suke kan itaciyar dabino kenan da dabino wanda yake aunanne shi ne ya ce an yabi a samar ha'idi in kana nakhlan bi tamrin kaila zan baka bahu hamsin kenan na sayi wannan dabino na gonarka gaba ɗaya in ya kai kenan ne zan yanka kenan a bahun nan hamsin da na baka kowane bahu ku tiya arba'in arba'in ne ko kuma tiya ashirin ashirin ne kenan kaga wannan sananne ne amma to shi abin da za a yanka an san adadinsa ba a san adadin shi ba kaga a nan akwai ribar fadli a ciki saboda an sai da abu da jinsin shi wanda kuma shi wannan an san gwalgwadon shi shi kuma wancan an jahilce shi to wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta shine a nan kenan ya ce an yabi a samar ha'idihi shine ya ce mutum da ya kasayar da ‘ya'yan itacen gonarsa in kana naklan wato in ya kasance da bino ne bi tamda na kaila da busasshen da bino wanda yake audanne kenan da bunnan da suke cikin gona ta ba ni tiya ɗari na da bino kai in yayi kai ka zo ka yanka to wannan haramu ne me yasa saboda shi wannan sananne ne wannan kuma an jahilta kenan kaga a nan akwai wato riba riba wadda take ta alfadl me yasa saboda kasancewar anan akwai yaudara duk yadda za a yi wani an zalunce shi me yiwa in kayan kaya kasa kai tiya dare me yiwa in kayan kaya kai misali kamar tiya dari biyu ko sama da haka kaga anan an zalunci shi wanda yake mai gona sai ce wa in kana karma idan ko ya kasance ma'ana inabi ne kina an yabi abu bi zabibin kaila shine da zai saida shi da azzabib wanda yake aunanne ainihi idan aka ce alkarum shine wato inabi inabi kowa ya san duk da cewa anan ba mu da shi kenan ruwa yake da a cikinsa kenan haka ne ‘ya'ya ne ake amfani da su suna da zaƙi kenan shine suke cewa reza to in aka shanya shi lokacin da yana in ya bushe shine yake motsewa yake zamantowa kamar ƙwaro wanda ake kiran shi inabi shi wannan sanannen ne galibi ana kawo shi shine zabibu kai in ya bushe shine ake ce masa zabibu wanda kuma suna auna shi tiya tiya to a nan misali kai ne kana da gona ta inabi sai ka zo ku kulla ciniki da wani sai ka ce ya baka kamar misali tiya ta azzabibu tiya dari shi kuma in ya kai kenan shi kuma ya zo ya yanka to wannan haramun ne me yasa saboda kasancewar shi wannan aunan ne ne an san tiya nawa ne amma shi wancan an jahilce shi shi kuma duk abu in ya zamanto jinsi ɗaya ne to wannan haramun ne a yi fifiko a cikinsa an gane ko haramun ne a yi fifiko a cikinsa dole in ma ciniki za a yi sai dai a yi daidai wa daida in tiya biyu ya baka tiya biyu za ka ba shi bai ya halatta ka rage masa akan haka to amma kasancewar shi wannan wanda yana kan ƴaƴan yana kan itace kaga ba a san gwargwadon shi ba ba a san gwargwadon shi ba sai an yanka a san launi shi kuma wannan an rage an bashi aunarre kaga anan akwai zalunci me yasa saboda in ma ya kasance an tauye ma shi mai saya hakkin shi ko kuma an tauye ma mai sayarwa hakkin shi shine yace wa in kana karman in ko ya kasance azzabib ne wannan inabi ne ya ce an yabi abu bi zabibin khaila ya sayar masa shi da zabibu wanda yake aunanne sai ce wa in kana zar'an in kwa ya kasance shuka ce misali kamar alkama kamar hatsi da shinkafa da sauransu an yabi abu bi kaili ba'a ya sayar masa da wato abinci wanda yake aunanne misali sai mu yi misali da yanda gonakanmu suke a nan kai ne ka shirke gona da hatsi an gane ko hatsin nan ya hudda kai sai ka zo ku yi ciniki ba ni bahu dari in sayar maka da dukkan amfanin da yake cikin gona na in ya kai kai kuma sai ka yanka kaga wannan bahu dari an san nawa ne amma kasancewar abin da za a yanka an san adadinsa kenan a nan akwai kenan bai ulma alumi bil majhul sayar da abu wanda yake sananne da wanda yake abin jahilta ke da min jinsihi wanda kuma jinsi ne jinsi ɗaya ne to don haka shine sai misali ya ce wa in kana zar'an an yabi abu bi kai da ba'ami in ko ya zamanto kenan wata shuka ce kamar hatsi kamar alkama da sauransu shine ya ce an yabi abu bi kai da ba'ami da zai sayar da shi da abinci wanda yake aunanne to wannan shi ma haramun ne sai ce na ha an zalika kulle wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da wannan ciniki gaba ɗayansa don haka dai ka'ida al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa gaba ɗaya ma ita almuzabana sayar da abu wanda yake almajhul bil majhul ko kuma almajhul bil ma'lum yace gaba ɗaya ya shiga karkashin muzabana an gane ko da ma wanda an san gwargwadon shi da wanda ba a san gwargwadon shi ko kuma shi wannan ba a san gwargwadon shi wannan shi ma ba a san gwargwadon shi da wannan kwata-kwata baya halatta zo in sayar maka amfanin gona ta ta yamma kai ka sayar min da amfanin gonar ka ta gabas me yi ciniki ka ba da naka in baka nawa to wannan kwata-kwata baya halatta to shine a nan kenan a ƙarshe sai ya ce na ha an zalika kullihi ibn umar ya ce gaba ɗayan nau'ikan cinikin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani to wannan shine ake kira da almuzabana shi ma almuzabana ciniki ne wanda a jahiliya suke yin shi musulunci sai ya haramta shi me yasa saboda shi musulunci addini ne wanda yake bin diddigin duk abin da jama'a suke ciki domin gyara maslaha ta al'umma don duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa kan wanda aka tauye masa komai na haƙƙin shi aka zalunce shi don haka kenan aka haramta nau'in wannan ciniki kenan illa me yasa aka haramta wannan ciniki sai mu ce domin sayar da abu ne wanda yake sananne da wanda aka jahilce shi kaga gwargwadon 'ya'yan itacen da suke kan itace wannan ba a san shi ba amma wannan bahudari da na baka wannan abu ne wanda yake sananne ga ya an san tiya nawa ne ga ya a aune yake kenan wannan fa ana ma maganar bayan linar ta bayyana ko da ya nina to wannan kwata-kwata haramu ne baya halatta to balantana kafin ya nina kuma yanzu abu in yana ɗanye kaddara cewa yanzu in yana ɗanye idan aka zo aka sayar da shi da bushashe ɗanye idan ya bushe ragewa yake to kaga idan ya rage kenan a nan haƙƙin shi wanda aka sayar masa kenan ya tawara kenan a cikin wanda aka toge akan muzabana za mu iske akwai nau'in da ake kiran shi al'ariya al'ariya shi ma nau'i ne na sayar da 'ya'yan itace waɗanda suke ɗanyu da wanda yake bushashe to amma shi za mu ga menene illar ta sa shari'a ta toge shi mu je wannan hadisi sai الحديث الثالث والستون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحا والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المحاقلة بيع الحنقة في سنبلها بحنقة وتجابر ابن عبد الله الأنصاري كتشوى منزل الله صلى الله عليه وسلم ya yi hani dangane da cinikin da ake yi na muhabara idan aka ce muhabara shine ina da gona sai na ce da kai kawo iri ka shuke wannan gona ka noma ta idan aka samu amfani da kaka za mu kasa kashi uku kai ka ɗau kashi biyu ni mai gona in ɗau kashi ɗaya ko kuma ni mai gona in ɗau kashi biyu kai ka ɗau kashi ɗaya an gane ko shine ake kira da mukhabara kenan mutum ya bayar da gonarsa wani ya kawo iri ya shuka gonar ya noma ta in an samu amfani kenan sai a kasa in ma a yi tsakiya ko kuma a kasa uku shi ya dauka shi biyu shi ya dauka shi ɗaya iya dai abin da aka yi yarjejeniya to wannan haramu ne menene illar da ta sa aka haramta irin wannan ciniki wanda ake kiran shi mukhabara saboda kasancewar a nan akwai jahala a cikinsa na zo na shuka gona ina da tabbacin cewa abinda na shuka zai fito in ya fito akwai tabbacin cewa zai kai lokacin da zai yi ya'ya ya amfani takan iya yiwa ruwa ya tsaya wannan shuka ta gone kaga a nan an zalunci shi wanda ya zo ya noma gona saboda bai amfana da komai ba ya sha wahala to wannan ciniki har wannan haramun ne an gane ko sai dai abinda akan iya yi a nan kawai sai dai ka ba shi hayar gona in ya so shi ya je ya nemo iri ya shuka shi ƙasa ya ɗauki haya kenan sawa'an ta yi amfani ko ba ta yi ba wannan kuma al'amari ne wanda a hannun Allah yake amma in ba da gona akan cewa wani ya zo ya kawo iri ya shuka in an samu amfani sannan kenan a raba wannan kwata-kwata baya halatta shine ake kira da mukhabara sai ce wal muhaqala sannan manzon Allah ya yi hani da cinikin da ake kiran shi al muhaqala al muhaqala shine malam ya fassara mana a ƙarshen hadisin yace bai ul hindati fi sumbuliha bi hinda wato sayar da alkama tana cikin kenan kaikai wato da alkama wadda take kenan an sussuke misali ni ne ina da baga ta hatsi ga ta an yanke sai in ce nawa ka saya bahu nawa zaka bani in baka wannan bagar misali baga ce an yanke hatsi an tare shi sai in zo mu yi ciniki in baka bahu goma ka bani bagar ka to wannan haramu ne bahu goma na hatsi in baka ka bani wannan baga me yasa saboda wannan aunanne ne an san gurgudan shi ita ko wannan baga an san in an sussuke ta nawa za ta yi kenan alkama tana cikin kaikanta da alkama wadda an sussuke misali wadda an san tiya nawa ce to wannan haramu ne a kulla ciniki kenan dai ka'ida a nan duk wani abu wanda yake sananne an san gwargwadon shi bai ya halatta a kulla ciniki da abin da ba a san gwargwadon shi ba kuma da jinsin shi kenan shi ne a nan sai ya ce wal muhaqala wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani game da ciniki na muhaqala kenan shi ne sayar da misali shi ne abinci wanda yana cikin kaikai da wanda yake aunanne sai ce wa anil muzabana sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani da ciniki na muzabana kenan shine sai da ƴaƴan itace lokacin da suke kan itace da wanda yake aunanne wa an bai samara sannan manzon Allah yayi hani game da sayar da ƴaƴan itace hatta ya gudu wa salahuha wato sai ninarta ta bayyana kenan sai an tabbata ninarta ta bayyana sannan ya halatta a sayar da su sai ce wa Allah tuba a illa bi dinari wa dirham zan Allah ya yi hani a sai da sai dai da dinari ko da dirhami kaga misali yanzu idan kana da gona ta dabino ga 'ya'yan itacen akan dabino ninarsu ta bayyana to a nan ya halatta in zo mu yi ciniki ka sayar mu in baka kuɗi amma in dabino ne zan biya ka da shi to wannan haramun ne saboda wannan dabino na waje na an san gwargwadon shi amma naka ba a san gwargwadon shi ba haka misali ka yanke bagar ka ta hatsi a nan ya halatta in zo da kuɗi in ce nawa za ka sai da mai ita mai ciniki amma mu zo mai ciniki in ce zan baka hatsi ba huko ka ban bagar ka wannan ba ya halatta amma in kuɗi zan hudda in baka wannan ya halatta kenan a nan ka'ida abinda muke so mu sani dukkan wani abu wanda yake na jinsin shi a zo a sayar da shi da wanda yake jinsin shi wanda yake sananne to wannan haramun ne kenan a nan shine sai ce wa Allah tuba a illa bid dinari wa dirham bai ya halatta a sayar sai da dinari ko da dirhami kenan a nan abinda muke so mu gane wannan baga ce ta hatsi shin ana iya kawo kamar bahun wake goma ce a bada a bada bagar ko bahun dawa ko da sauransu bai ya halatta ne yasa saboda da wannan hatsi da dawa duka dai kamar jinsin su ne abinci ne wanda wannan an san gwargwadon shi tiya nawa ne wannan shi kuma ba a sani ba amma in kudi ne kamar yadda ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade mana kenan ya halatta shine yace wa Allah tuba a kada a sayar da waɗannan abubuwa kenan ciniki na mukhabara ko na muzabana da sauransu ko muhaqala sai yace illa bidinari manzan Allah ya ce sai da dinar wa dirham wato da dirhami in aka ce dinar kudade da ake kerawa na zinare da zinare ake kera kudaden a wancan lokaci wanda asalin kalma ta dinar a larabci dinar ne nun guda biyu ke akwai dinar to shi yasa shi kuma larabci da yake harshe ne mai fasaha in kalma ta kasance tana da nauyin fada akan harshe to harafin da yake da nauyi sai a yi ƙoƙarin canza shi a kawo da wani harafi mai sauƙi wanda zai mai gurbi nunikin ta farko sai aka canza ta sai aka kawo ya ta mai gurbi maimakon a ce dinar sai aka ce dinar dinar kaga ai ya fi sauƙi akan dinar ta yadda za ka gane haka sai in ka mai da kalmar ta zama jam'u kaga a jam'i nunikin tana bayyana me za ka ce dananir dananir nun biyu za ka samu dananir jam'i ne na dinar wanda asalin kalmar dinar ne to idan aka ce dirham shi kuma kudaden da ake kerawa da azurfa jam'unsa shine darahim sai ce illal araya wato sai dai araya ita kadai ce ta halatta ita wannan ana iya yi da 'ya'yan itace misali a cikin gona ta sai na ware wasu dabinnai sai na ce na baka su in sun nuna ka zo ka yanka an gane ku fi sabilillahi na baka kyautar misali wani bangare daga cikin gona ta nace dukkan dabinnan da suke wannan bangare na baka in sun nuna ka zo ka yanka to sai ka ringa kai kawo ka janyo wannan cikin gona ka nuna masa ka janyo wannan kuna mun banna na ga wannan abun akwai takura mu sai in ce zo nawa za ka sayar min da dabin nan naka sai mu yi ciniki sai in ɗauko da bino aunan ne bushashe sai in baka a nan ne kaɗai ya halatta an gane ko shi ne ake kira da al'ariya kenan a lokacin da ka ba mutum kyautar ‘ya'yan itace sai ya ringa maka kai kawo kai kuma baka buƙatar kai kawon sai ka kirawo shi sai ku yi ciniki dabinan naka nawa za ka sayar min da shi sai ka ce na sayar maka da shi ba goma sai in ce to amshi ni na saya don daina samu lafiya to wannan shi kadai ne ya halatta to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya domin ita ariya wato wani taimako ne tunda kyauta ne aka ba mutum ba wani kudi bane ya zuba ya saya shine yace illal araya sai dai araya ita kadai ce ta halatta nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك